لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na alhamis yau shida ne ga watan ramadan ba hijiran mazo sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda kuma ya dace da shida ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba manta ba jiya mun tsaya na karshen aya ta 60 da biyu ko cikin wannan sura mai albarka suratu maryam yau za mu tashi a farkon aya ta 63 kafin haka akwai tambaya guda biyu kafin tambayin kuma za mu fara isar da ta'aziyya ga kawunanmu gaba ɗaya da kuma yan uwa da iyalai na ɗaya daga cikin iyayenmu ko malamanmu a shek sa'idu hassan jingir wanda allah karɓi rayuwar shi a yau bayan fama da jinya da ya yi an masa jana'iza a yau muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama yana daga cikin trustees guda goma sha hudu na ƙungiyar izala wanda cikin guda sha hudun nan a yanzu guda biyu kaɗai suka rage guda goma sha biyu sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a waɗanda suka rage a yanzu akwai shak isa waziri gombe a wannan abun ya ɗauke suwa suke kula da wannan abu akwai a shak sa'idu akwai a shak akwai a shak isa waziri gombe akwai kuma a shak yakubu kafancan wanda aka fi sani da yakubu musa katsina ina jin su biyu nan su da waɗanda suka rage a cikin trustees na ƙungiyar izala a lokacin da aka mata rijista da cac to wannan rayuwa tana da ban tsoro kwarai da gaske cikin shi goma sha hudu saura mutum biyu to fatan mu shine gwagwarmayin da malam yayi Allah ta'ala ya karba mishi a kurakure kuma Allah ya gafarta Allah ya sa aljanna ce makomashi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya duka cikin iyayenmu da malamanmu da duk ƴan uwanmu musulmai Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya musu rahama mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ya karɓa mana ayyukanmu gaba ɗaya a tambaya da muke da shi guda biyu mai tambaya na farko yana tambaya ne dangane da ya ce dangane da sallama ya ji idan zan yi sallama nakan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to ya san a sallah kuma na ce assalamu alaikum wa rahmatullah to kaman karin ta'alan ne kila ko bai gane ba daidai ban fahimci abin ba amma abin da nake so ka gane duk abin da ya shafi af'al ayyukan sallah ayyuka ne tauƙifiya wanda ba ka yi sai yadda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a canzawa misali ka ɗauki allahu akbar allahu akbar daidai ke da allahu a'azam a larabci ya halatta a magana ka ce allahu a'azam amma a cikin sallah bai halatta ba kun gane bambancin dole sai dai ka ce allahu akbar to abin da yake na sallah ne baka canja shi yanda tahiya take ko da za ka ɗauko wani abu da zai ba da ma'anan tahiya baya halatta sai dai ka faɗi yanda tahiyan da annabi ya yi alaihi salatu wassalam yanda ka san karatun ƙur'ani ne karatun ƙur'ani baka canja shi kamar yadda muka faɗa jiya ba za ka na karatu ba ka ce wa sama'ila wa yakubu amma a hausa ka ga ya halatta sai dai ka ce wa isma'il wa ishaqa wa yaqub ina fata an gane hatta wajen rubutu za mu karanta an jima cikin suratu maryam din nan a hatta wajen rubutu yanda ya zo a mene a ruwaya yanda aka rubuta qur'ani ba za ka canja shi ba ina fata an gane to wannan da a takaice dai shine amsan amma dan wajen sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka ya halatta kama wajen salatin annabi ne alaihi salatu wassalam salatin da annabi shine salatul ibrahimiyya amma za ka iya kaji ana yin salatin da ba ruwaya ba ne amma ya halatta misali mukan ce wassalatu wassalamu ala man talakal qur'an min ladun hakimin alim babu ruwayan da ya zo da wannan amma ya halatta an gane ko dan galibi waɗansu salatai da ake rigima a kansu matsayin da aka basu ne shine farkon rikicin idan ka ce ga wani salatin da ya fi salatin annabi wanda aka ruwaito ko ya fi qur'ani sai a ce nan ƙarya kake amma in dai normal salati ne in ka karanta akwai littafin da ibn qayyim ya rubuta ya sa masa suna jalawul afham fi fadli salati wa taslim ala muhammad khalil anam ni dai a duniya ban san littafi da aka aka yi baje kolin salatin annabi kamar wannan littafin ba a iya dan karamin sani na amma waɗansu manyan malamai kila sun san wani littafin amma mu dai matakin mu na almajirai in an ce jalawul afham to karshen magana kenan a ciki ya kawo salatai kala kala akwai salatai ruwaya daban-daban daga sahabbai duk kuma malamai sun yarda ci an kai wa annabi salati da wani siga in ya ba da salati a ciki kyau ka wasa annabi ne ka masa kirari ya halatta amma in ka ce to yanzu wannan salatin da ne fa ya fi qur'ani to inda rigiman yake kenan ina fata an gane Allah ta'ala ya sa mu dace sai mai tambaya na biyu na tambaya dangane da ya halatta mutum yana jan sallan tarawihi ga matan shi da kuma sauran mata anguwa eh limamin mata kenan ya halatta an gane ko ya halatta ka zamo limamin mata akwai su a in ka je musamman jami'o'i kamar jami'a a hostel na mata limamin su ai namiji ne ina fata an gane akwai wanda daga cikin manyan matasan malamai a garin nan ya taba zama limamin mata wata jami'a amma ba zan faɗi sunan shi ba an gane ko yawa na san lokacin iya ji ni kila shi ma zai gane da shi nake yawa to a takaice dai ya halatta wannan kenan sai tambaya na abin nan wajen limancin matan kuma ka sanya ikhlasi karkana kira'a dan ka burge mata yawa inda za a samu matsala kenan kai kira'an ka lillahi wa rasulihi sai tambaya na karshe wanda yake tambaya dangane da dangane da sallah na tarawihi da ake sallan asham ya ce ya ji an ce in kana so ka samu cikakken ladan asham sai ka yi shafa'i da wutiri tare da liman wannan haka ne wannan abu ne da alhamdulillah kusa yanzu ilimin ya shiga ko'ina allah karɓa mana abin da muka yi sai ce to idan mutum ya tashi cikin dare ya zai yi sai ka yi ta nafila raka biyu kana sallama wutiri ne ba a maimaita shi annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce alaihi salatu wasalam ya ce la witarani fi lailatin ba a wutiri biyu a cikin dare ɗaya idan kai wutiri da liman ya halatta ka tashi cikin dare kai dun nafilan da za ka yi amma wutiri ne ba za ka maimaita ba amma barin wutiri da sunan za ka yi an jima ka fita a masallaci ba gama sallan ashan ba wannan kuskure ne baka samu cikakken ladan sallan ashan ba ka dai samu ainihin rakoyin da ka samu amma falalan da ya zo cikin hadisin wannan kan baka same shi ba Allah ta'ala ya amsa mana ya mana muwafaka za mu tashi daga kan aya ta uh, 63 kenan ko mun tsaya da biyu jiya insha Allahu wala haula wala quwwata illa billah ya Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim تلك الجنة التي نورث من عبادنا من
Na'am wannan ayin cikin abin da muka ɗauko ne jiya dangane da magana aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganan cewa ‘yan aljanna za su shiga aljanna ba za a tauye musu komai ba daga cikin ladansu ko daga cikin ayyukansu. Sai ce aljanna ce ta dindindin in aka shiga babu fita. Shi yasa aka ce annabi Zakariya alaihi salam da aka shigar da shi aljanna an yawo da shi ne kama an yi towa da shi aka kai shi ga nan ya ganan ya ganan aka kai shi aljanna da ya ga aljanna aka zazzaga da shi aka ce to za a fita ce a Allah ne ya ce jannati adini in an shiga ba a fita ki saboda aka shi ba zai fita ba gane ko ya wato shine jannati adini aljanna ta dindindin wacce in an shiga ba fita to anan ne sai Abu Hatim kamar da Qurtubi ya kawo cikin tafsirin shi yace da Allah ce fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a saka ce jannati adinin ba a ce ba jannatu adinin yace an mishi ainihin an ce jannati ne ya zama mansubun ne saboda badalle na jannata to da nan madadin jannati da nan ma jannati ya kamata a ce jannata adinin haka ya dace a larabci ya ce amma to haka aka ruwaito haka aka rubuto tun daga zamanin annabi alaihi salatu wassalam babu dama a canza kun gano na abin da kyau shine maganar da ne ɗazu to Allah ce suna da arzikin da suke samu a cikin aljanna bukuratan wa ashiya to sai ce tilkal jannatu lati nurthu min ibadina tilkal jannatu wacce fa ita ce aljannar da ne ta bayani ita ce dai wannan aljannan da aka baku labarin ta allati nurthu min ibadina wacce muke gadar da ita ga bayinmu man kana taqiya ga duk wanda ya kasance taqi mai tsoron Allah mai tsare dokokin Allah bi ma'ana ai wannan aljanna ce da muke ba da ita muke gadar da ita ga duk wanda ya kasance mai takawa daga cikin bayinmu shi yasa wani mai baiti yake cewa wala yadkhulul firdausa illa man ittaqa yu'addi huquqallahi fi sirri wal jahri yace wala yadkhulul firdausa babu mai shiga aljanna illa man ittaqa sai fa wanda ya takawa sai wanda tsare dokokin Allah yana yi bari na bari sai ce yu'addi huquqallahi fi fi sirri wal jahri yana ba da haƙoƙin Allah a ɓoye a bayyane in yana bainar jama'a yana tsare dokokin Allah haka in ya ya je wurin da ba a ganin shi nan ma ana tsare dokokin Allah to wannan shine mai takawa na gaskiya ai tsare dokokin Allah a bayyane da kuma a ɓoye shine man kana taqiya ga duk wanda ya kasance mai takawa ita kuma takawa sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace idan kana so ka gane menene takawa shine kamar mutumin da yake tafiya a cikin daji ba shi da takalmi kuma ainihin hanya akwai kaya wani irin nutsuwa za ka gani a wurin shi dole zai nutsu duk inda ya daga kafan shi zai nemi ina zai sauke haka ne ko ba haka ba don akwai kaya ko ba shi da takalmi ba zai daga kan shi kawai ya ta tafiya ba sai ce to takawa ka zamo irin wannan mutumin a cikin rayuwa me za ka yi halal ne ko haramu me za ka ce halal ne ko haramu me za ka aikata halal ne ko haramu me za ka ci me za ka sa me za ka sha halal ne ko haramun duk abin da za ka aikata kana taka tsantsan kamar yadda wannan mara takalmin ke tafiya a hanya mai kaya yana taka tsantsan don kar kaya ta soke shi kun ga tsantsan buga misali ko na imamu ali allah ya kara masa yadda allah ya sanya mu daga cikin masu takawa sai allah ya ce mi وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا hadis ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari ta hanyar sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mala'ika jibrilu ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazurana me ya hana baka ziyartar mu yanda ka saba ziyartar mu mala'ika jibril ya dauke kafa ya daina zuwa wurin annabi alaihi salatu wassalam har tsawon kwana goma sha biyu wasu malamai suka ce kwana goma sha biyar akwai wata ruwaya ma da ta ce kwana arba'in amma dai lalle ya ɗauke kafa ya yi kwana da kwanaki bai zo ba har annabi ya shiga cikin damuwa domin duk lokacin da jibrilu ya yanke ya ɗauke kafa annabi kan shiga damuwa to me ke faruwa ne mala'ika jibrilu ya daina zuwa to wata ran sai ga mala'ika jibrilu ya zo sai annabi ya ce da shi ma yamna'uka an tazurana aksara mimma tazurana me ya hana ka dinga ziyarta mu fiye da yadda ma ka saba ziyarta mu amma kawai sai ka ɗauki ƙafa madadin a ce ka ci gaba da zuwa har ma zuwan ya ƙaru kawai sai muga ka daina zuwa sai da ya gaya mala'ika jibrilu wannan bai ce masa komai ba sai ga wannan ayan ta sauka Allah ce wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik ita ce amsan da jibrilu ya bashi wa ma na tanazzalu ai mu mala'iku ba ma sauka illa bi amri rabbika sai da umarnin ubangijinka ba kawai yawon ainihin ganyen sodi muke ba ba ma saukowa sai Allah ya ce mu sauko ba abin da muke sai da umarnin Allah shine ma na tanazzalu illa bi amri rabbik ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka idan Allah bai ba mu umarni ba ba za mu sauko ba wasu malamai suka fassara shida wa ma na tanazzalu ba ma sauka illa bi amri rabbika sai in ubangijinka ya maka umarni sai mu sauko mu kawo an gane ko duk fassara guda biyu nan kuma karɓaɓɓiya ce ba ma sauka mu zo wurinka ko mu zo wajen wani annabi sai in Allah ya masa umarni aikin mu shine mu kawo wannan umarnin ko kuma ba ma saukowa illa bi amri rabbika sai ubangijinka ya ba mu umarni an fahimci wannan abin da kyau sai ba annabi wannan amsar sai ce lahu ma baina aidina lahu na Allah ne ma baina aidina abin da ke gaba gare mu wa ma khalfana da abin da ke bayan mu wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin haka bi ma'ana abin da zai faru a nan gaba zuwa tashin kiyama lahu ilimin shi na wurin Allah wa ma khalfana abin da ya wuce a baya na rayuwar duniya shi ma ilimin shi na wurin Allah abin da zai faru tsakani wannan shi ma ilimin shi na wurin Allah abin da ya ga dama za a yi abin da ya so za a yi abin da ya ce za a yi abin da yake so kuma haka za a yi a lokacin da ya ga dama ina fata an gane shi yasa malamai suka ce da irin wannan ayan zaka gane cewa da yau da gobe da jibi da gata duk na Allah ne kuma abin da ya ga dama zai faru ba abin da ka ga dama ba abin da ya tsara ya shirya shi zai faru a lokacin da ya ga dama shi yasa kuma dole ka sallama wa ainihin hukuncin Allah komai kafircinka yasa Allah ce afa ghaira afa ghaira Allah yabghun wa lahu aslama man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un cewa wa lahu aslama a gare shi suka mika wuya suka sallama suwaye man fis samawati wa man fil ardi duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa ya sallama wa Allah ya mika wuya ɗau'an ko saboda ɗa'a ga Allah aukar han ko kuma akan tilas an gane ko komai kafircin ka ya kai wa Allah ɗa'a dole idan rana ta fito ta gabar inuwanka ta kalli yamma bayan da ka iya ba kai saka hana ta ba idan rana ta koma yamma dole inuwanka ta koma gabar bayan da ka iya haka Allah ya tsara komai kafircinka Allah ya kaddara sai ka ji yunwa kuma dole ka ci dole kuma ka ci abinci kuma Allah ya kaddara dole ka tsuguna ka da abinci wannan dole ka yi wa Allah da'a komai kafircinka dole ka ji kishirwa kuma dole ka sha ruwa ba za ka ce ba tunda Allah ne kaddar haka ni na fasa ba zan yi ba duk yanda ka kangare wa Allah dole ka ji gajiya dole bacci ya kama ka dole ka bacci ba za ka ce ba tunda Allah ne ya tsara bacci ya ce waje annan lela libasan waja'alna nawmakum subatan to ni ba zan yi ba ina fata an gane yasa abinda Allah ya ga dama shi zai faru a lokacin da ya ga dama shine lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya da dai ubangijinka baya mantuwa ubangijinka bai zamo mai mantuwa ba la yadullu rabbi wala yansa ubangiji baya mantuwa bai manta da kai ba ya manzon Allah alayka salatu wassalam yasa ce ma wadda aka rabbuka wa makala ubangijinka bai ban kwana da kai ba bai watsar da kai ba wa makala kuma bai yi fushi da kai ba ubangijinka na kaunanka ubangijinka na son ka in ka gaba mu zo ba to kawai bai aiko mu bane amma ba abin da ya faru babu wata sabuwar doka ne babu wani sabon umarni imam albani allah mishi rahma al-imam abu abdurrahman nasir bin albani karkashin wannan ayan da aka ce ma kana rabbuka nasiya sai aka mishi tambaya aka ce waɗansu mutane suna cewa a yanzu bai kamata ana sallan ƙasaru ba saboda me saboda ai an sanya ƙasaru ne saboda wahalan tafiya ana tafiya da ƙafa a jakuna a raƙuma a dawakai amma yanzu mota ne ko jirgin sama ka hau jirgi daga nan zuwa lagos awa ɗaya da rabi ka sauka domin ma amfanin sallan ƙasaru ai babu gajiyan da ka yi ban gane ko kun gane maganan ba haka waɗansu suke jefa wannan tambayar ko kuma su maka ai bai kamata aji azumi ba tunda Allah ya bada daman aji azumi idan mutum yana kan hanyar tafiya suka ce kana tafiya cikin jib ga AC me za ka aje azumi ko kana tafiya a jirgin sama babu wahala babu kuma kishirwa babu kaza me amfanin ka aje azumi kana jirgin sama sai imam albani ya ce allan da ya bada umarnin a ajiye ya san jirgin sama na zuwa na ya san mota na zuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji ka baya mantuwa idan ka faɗi wannan to Allah ya manta za a halicci jirgi kenan Allah ya san abin da zai faru a farkon duniya ya san abin da zai faru a ƙarshen duniya wa ma kana rabbuka nasiya sai ce rabbu samawati wal ardi idan ma baka san wane ne wannan ubangijin da baya mantuwan ba rabbu samawati wal ardi ubangijin samai da kasai shine ubangijin sama shine ubangijin kasa as-samawat haka suka dinga zuwa qur'ani amma al-ard sai zuwa kwaya daya babu inda haka kawo jam'in kasa as-samawat jam'i ne na as-sama'u as-sama'u guda daya as-samawat sammai ina fata an gane al-ard kasa to sai malamin suka ce to kasa guda daya ce amma sama guda bakwai ne sai aka ce da su a'a ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce wal arduna saba da kasai guda bakwai wannan kasan ita ma guda bakwai ce yadda sama take hawa guda bakwai sannan qur'ani Allah ya faɗa yake cewa dangane da ainihin sama yace sab'a samawatin yace wa min al ardi mithlahunna yatanazzalu al amru bainahunna yace sama guda bakwai da ƙasa mitlahunna irin waɗannan almasal ɗin ya nuna cewa su ma guda bakwai ne kenan to Allah ya dinga kiran as-samawatu as-samawatu as-samawatu cikin Qur'ani har sau 190 as-samawatu kawai sau 190 ya kira as-sama'u as-sama'u sau 120 idan ka hada 310 an gane ko amma al-ardu ƙasa akwai sabanin malamai amma ya haura 400 akwai wanda zai ce maka 425 wani ce maka da 28 saboda me saboda kalman al'ard akwai sabani wajen fassarar shi a Qur'ani akwai inda aka kira aljanna da al'ardu ina fata an gane wa auratan al'arda wannan aljanna ake nufi sannan kuma wajen walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al'arda ya yi fa ibadiya a salihuna aljanna nan ma ake nufi daga abdullahi bin abbas ya ce ardul jannati ake nufi ba ainihin wannan kasar da muke kai ba to shi ake da sabani wajen kirgen kasa an gane ko amma dai babu sabani ya haura 400 sannan wani abin mamaki game da qur'ani yan uwa da Allah ya ce sama guda bakwai ne to as-samawatu sab'u ko sab'a samawatin ya zo ne su bakwai cikin qur'ani sau bakwai daidai ina fata an gane in ba Allah ba zai shirya wannan abu ba ya faru bane kawai haka kwatsam a akwai wanda ya tsara shi alhakimul alim Allah subhanahu wataala ya ce rabbu samawati shine ubangijin sammai guda bakwai wal ardi shine ubangijin ƙasa guda bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu duk abin da ke tsakaninsu Allah ne ubangijin shi bi ma'ana shi ya halicce su shi yake juya su shi yake mallakansu saboda haka ƙarƙashin wannan tunda shi ya halicce su shi yake iko da su shi yake sarrafa su da duk abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu yanzu wa ya san abin da ke cikin sama babu sai Allah wa ya san abin da ke cikin ƙasa sai Allah za ka yi mamakin kana tono kaga wani ƙwaro shi ƙasan shi ne duniyar shi kuma a cikin ƙasan a yake rayuwar shi ka rasa to ta ina yake shan iska ina yake samun abinci amma nan shine duniyar shi a lokacin da ka tono shi ma ka bata masa rayuwa ka kawo shi wata sabuwar duniya yanzu a nan yayi gidan shi yana da mata yana da yaya suna rayuwa ana business ana harkoki ka dawo da shi kasan su tinubu yana ganin shi gaba ɗaya ma ka cuce shi abin da ke cikin ruwa wa ya sani in banda Allah Allah kaɗai san abin da ke cikin ruwa duk bincike har ba a gama gano halittar da ke cikin ruwa ba kuma suka ce halittar da ke ruwa ya fi halittar da ke kan tudu wannan babu saɓani hatta wurin masu bincike to shi a can ƙasan ƙasan ruwa a nan yake bincike shi sannan har yanzu fa ƙasan ƙasan teku akwai wanda bai taɓa zuwa wurin ba har yau akwai wurin da ɗan adam bai kai ba to kaga wannan rabbu samawati din kenan yayi halittun da ba wanda ya san yawan halittun sai shi shi yake mallakan su kuma shi yake sarrafa su ya fito da rana tana zagayawa duhun dare ya zo ayi wannan ayi wannan rabbu samawati wal ardi wama bainahuma to idan ka fahimci wannan shi ya halicce ka daga babu zuwa akwai shi yake baka lafiya to sai ce fa'budhu dan haka ka bauta mishi ina fata an gane tun da dai shine rabbus samawati shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa da abin da ke tsakanin su to fa'buduhu dan haka ka bauta mishi wanda ya samar da kai daga babu zuwa akwai na gaya muku ranar duk wanda zai wani abu bai isa ya kirkiro babu ya mai da shi akwai ba duk wanda ya kera wani abu wani abu ya ɗauko ya mai da shi wani abu wanda ya gina masallacin nan ai ba daga babu aka gina shi ba sai da aka samo blok da siminti da ruwa da yashi da wane ne aka yi wanda ya wannan fankan wani abu ya dauka mai da shi fanka amma babu baka mai da shi akwai sai Allah ka ke wannan abu an gane ko shine rabbu samawati din kenan shine al-khaliqu al-mudabbiru al-maliku mutasarrifu shi kadai ke da wannan siffan to wanda ke da wannan siffan kalli yanda jariri yake girma baka taba ganin ran da yaro girma ba har kuma zai koma tsoho Allah kaɗai ke shirya wannan kuma ya mutu kuma a tashe shi to idan ka gane wannan fa'abuduhu kawai ka bauta mishi shine zaman lafiyanka sannan wastabir li ibadatihi kuma kai haƙuri wurin bauta mishi din domin bauta in baka yi haƙuri ba ba za ka iya ba wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan yace fa'abul li kai bautan kuma wastabir li ibadatihi kuma kai haƙuri a wurin bauta mishi shi yasa wani daga cikin magabata daga cikin manya-manyan malamai ibn atawullahi iskandari yake cewa shi wannan haƙuri da ake magana kalman haƙuri wanda yake da harufa guda uku da sadun da ba'un da ra'un an gane ko da sadi da ba dara in ka taba karatun allo in baka yi ba kuma Allah ji kanka da rahama to waɗannan haruffan guda uku su ne haƙuri to sun maimaito a cikin alƙur'ani mai girma kamar yadda ya faɗa sau ɗari da uku ina fata an gane sun yi ta maimaituwa a ƙur'ani fasbiru isbiru in haka aka ta maimaita su wata wasau bi sabri to sun maimaita ƙur'ani har sau ɗari da uku lafazin haƙuri da kuma ainihin siffofi daban-daban ya tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da imam tabarani ya ruwaito a cikin mujamul ausat da imam ibn al-munzir a cikin at-targhib wa tahib imam al-albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihu targhib wa tarhib daga babban sahabi abu sa'alabat al-khushani Allah ƙara masa yadda yace manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce inna min wara'ikum ayyamus sabri yana gaya sahabbai yace inna min wara'ikum lalle a bayanku ayyamus sabri akwai lokuta na haƙuri akwai kwanakin haƙuri amma ba za ku gansu ba kilahi bayan kun ƙare sai annabi ce da sahabbai za a zo wani zamani sunan zamanin ma zamanin haƙuri an kusa zuwa ko? asabar fi himna annabi ce haƙuri a cikin irin wannan zamanin mithlu qabdil jamri misalin ka kama garwashin wuta ne da tafi harunka yadda za ka ɗau garwashin wuta ka rike to irin wannan bala'in da za ka ji na zafi da ƙuna haka mai imani zai tsinci kanshi a wannan lokaci duniyan ta rikici fitintinu su yawa jarrabawa kala-kala masu zabarin imani ko suna nan duk da kake kokarin mujahada da muhasaba masu yakan imani ko suna nan kuma ga suna ta ci gaba yanzu ka kalli yadda yan qur'ani ne ke ci gaba yan babu hadisi da sahihul bukhari da ahlari da risala da magana jari duk ɗaya ne a wurin su da daily trust ba su da bambanci kuma kalli yadda ake ta ɗaukaka su yadda ake ba su kuɗi kuma na da yawa 'yan siyasa ne saboda su musulmai su yi tarar rabuwa ɗin nan daɗin abin suke ji ke sa suka hana izala taru a 'yan siyasa ne suke abu ko ka yadda ko kar ka yadda ai rabuwan akan abun duniya ne duk rikicin akan duniya ne mu 'yan cikin gida ne mun sani ba yadda ka iya da mu to abin da ya sa shi ne a lokacin da musulmi suka rarraba divide and rule din kenan ai in kana so ka mulki mutane ka rarraba kansu ya zaga cikin dare kun wancan muna tare da kai mala akan gaskiya kuke wallahi ku ta hakuri waɗancan ba sa kan daidai a bashi 2 million ko 5 million suna fita kuma wajen wata kungiyar za su ina fata an gane to su kuma waɗancan suna ga an haɗu samun zai ragu ai gwanda a ragu to ba abin da ya kai haɗuwa alkhairi yanzu duk yanzu misali ɗazu muke cewa malam ya rasu a gama rigima kuma sai an bar duniya ina fata an gane duk waɗanda suka yi waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya suna ta karewa to sai annabi yake cewa ayyamu sabri kwanakin haƙuri haƙuri a waɗannan lokutan yanda ka san kama garwashin wuta ne sai ce lil amili fihinna to ga inda falala kuma take karka damu da yan iska suna samun kuɗi da celebrities da 'yan wasan kwaikwayo da 'yan waƙoƙi da 'yan maɗigo su babriski karka damu da wannan abu annabi ce lil'amili fihin na yau mai izin a wannan lokacin ko a wannan ranar in aka tsanci kai a wannan zamani wanda ya haƙuri yake ibada allah zai ba shi lada mithlu ajri hamsi na min kum kwatankwacin ladan sahabbai hamsin a cikin ku sabai suka ce a awamin ko ɗaya daga cikinsu ya rasu lallaki ya za ka ce daga cikinmu kuma ƙala ya ce bal minkum daga cikin kuɗin hadisi ne kuma ingantacci to shi na anan malamai suka fassara wannan hadisin da cewa abinda hadisin ke nufi shine ladan haƙurin za ka samu ya fi na sahabbai ba ainihin falala da daraja za ka samu ya fi na sahabbai ba su sahabbai suna da darajar da sun tsere maka har abada ba za ka kamo su ba saboda me suna da asabaku asabaku sun riga ka shiga musulunci sun ga manzan Allah sun yi imani da shi kai kuma labari ka ji an gane ko ke sa alfazazi cikin shiriniya ya ce wa fuddila bi sabaqil fariqil mubadda'u ai wa fuddila al fariqul mubadda'u an ainihin fifita jama'an nan na farko bi sabaki saboda sun riga ka shiga musulunci wa sabiquna al-awwaluna din kenan ina fata an gane wannan kenan annabi ya faɗa cikin hadisi ya yi maganganu da dama dangane da ainihin haƙuri yake faɗa cikin wani hadisi daban wanda imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad da imam tirmidhi da imam ibn maja duk allah ta'ala ya ƙara musu yarda annabi ce ashaddun nasi bala'an al'anbiya'u waɗanda suka fi kowa shiga bala'i da jarrabawa su ne annabawa thumma al-amsalu fal amsal sannan kuma waɗanda suka bi bayan su wurin ƙarfin imani sai ce yubtala rajulu ala hasbi dinihi ana jarraba mutum ne wannan baya aiki ko ana jarraba mutum ne gwargwadon imani shi gwargwadon addini shi sai ce fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'u idan ya zamo addinin naka yana da ƙarfi kana da ƙarfin imani jarrabawanka kuma sai ta yawa saboda gwargwadon jarraba gwargwadon yawan ladanka Allah ka jarrabe mu da abin da za mu iya imamul ghazali a cikin sha'ulumuddin yake cewa as-sabaru khasiyatul mu'min shi fa hakuri wani abu ne na mummune su kadai ba wanda ke musharaka da su a wani hadisi daban annabi fada alayhi salatu wassalam yace ajaban li amril mu'mini abun mamaki ya kare ga al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne in asabahu khairun shakara fakana khairun lahu idan wani alkhairi ya same shi sai gode wa Allah ya yi amfani da wannan kuma yi wa Allah da'a kuma sai wannan abin ya zama mishi alkhairi sai ce wa in asabahu sarra wa in asabahu darra'a sabara fakana khairun lahu idan kuma wani abu ya same shi na cuta ko na rashin lafiya ko wani hasara ko wani jarrabawa sai ya haƙuri kuma Allah sai ba shi ladan haƙuri to akwai ababe guda shida da ake samu idan aka yi haƙuri kamar da malamai suka tattara su abu na farko suka ci alhusul ala darajatul imamati idan mutum ya haƙuri Allah zai ba shi lada da wata daraja irin wanda yake ba wa waɗanda suka yi shugabanci suka yi jagoranci na gari Allah ya ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun akwai ma'iyatullahi lisabirin akwai kariya da Allah ke ba masu haƙuri yana tare da su tarayya ta ma'anawi ba hissi ba ya taimake su ya ba su kariya ya ba su taimako sai ce allazina amanu sta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirina Allah yana tare da masu haƙuri to idan kana so Allah ya zama yana tare da kai ka zanto mai haƙuri wurin bin Allah mai haƙuri wurin barin saba wa Allah mai haƙuri wurin jarrabawar rayuwa kowace iri sannan na daga cikin falalan da ake samu idan aka yi haƙuri yana haɗa kan al'ummar musulmai duk rashin haƙuri ke rarraba mu Allah ce wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin wala tanaza'u kar ku dinga jayayya ai ta musu kan abu mara amfani ga matsaloli sun kewaye mu ana ta musu kan wani abu daban wannan malamin yayi raddi wannan malamin yayi raddi wannan yayi nashi da cin mutunci da kage da ƙarya ma duka Allah ce to kar ku yi wannan abu fatafshalu in kuka yi wannan shikenan za ku yi rauni a samu fashal ya zama makiyanku ba sa tsoron fasto fa ya tashi yana magana wai dan Allah malamai ku daina cin mutuncin junanku wallahi fasto wai malamai ku daina cin mutunci kuna ba mu kunya kuna ta zage zage tsakaninku da juna malaman musulmai ku haɗa kanku fasto ne yake wannan magana to ƙarya yake fasto ya koma mana wazi kenan Allah sauwage sannan na daga cikin to Allah sai ya ce wasu biru ku yi haƙuri idan kuka dinga jayayya da cin mutuncin juna ce wata zafari ku karfin ku sai ya tafi ya zama ba a tsoron ku ba ku da wani kima ba mai shakkan halin da muke ciki a ƙasar nan kenan to Allah sai ce wasbiru inna Allah ma'as sabirin ku yi haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri sai Allah ya ce kuma yana son masu haƙuri mahabbatullahi lahu idan kuka yi haƙuri Allah kuma sai ya so ku sannan daga cikin amfanin haƙuri Allah zai ba ku kariya daga sharrin abokan adawa ya ce in tamsaskum hasanatun tas'uhum wa in tasbiru watattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a idan kuka yi haƙuri to ba wanda zai iya cutar da ku sana abu na ƙarshe da masu haƙuri suke samu shine sallama da gaisuwa daga wurin mala'iku wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar to yan uwa mu zanto masu haƙuri shi yasa Allah ya ce wastabir li ibadatihi ku yi haƙuri wurin bauta wa Allah sai ce hal ta'alamu lahu samiya shin ka taɓa ji mai suna irin na Allah ka taɓa ji ya ce hal ta'alamu lahu samiyan ka taɓa jin mai suna irin na Allah ko kuma ka taɓa jin mai iko irin na Allah babu ba wanda ya taɓa sawa kansa suna Allahu hatta fir'auna duk iskancin fir'auna ba inda ya taɓa shi Allahu ne sai da ce ana rabbukumul a'la ina fata an gane amma duk in ka bi a qur'ani da bible ba inda yace shine ilahu sai dai ce rabbukumul ala akwai bambanci tsakanin ilahu da rabbukuma akwai rabbul manzili ma mai gidanka zaka ce mishi rabbul manzili wanda ya baka gidan haya sai ake ce rabbul manzili da larabci landlord kenan an gane ko to sai Allah ce hal ta'lamu lahu samiyya karkashin waɗannan ayan guda uku malamai suna raddi ga waɗansu daga cikin malaman bid'a da suke cewa tauhidi ya kashi uku a wajen ahalus sunna suka ce akwai tauhidi na rububiyya cewa Allah shi kaɗai ne ya halicci kowa da komai shine tauhidin rububiyya na biyu tauhidin uluhiyya shi kaɗai ake bauta ba haɗa shi da kowa shi kaɗai ake roƙo shi kaɗai ake wa sujjada shi kaɗai ake wa kaza da kaza da kaza an gane ko akwai tauhid na al-asma'u was sifat cewa Allah sunansa shi kaɗai ne ba mai tarayya da shi idan ka ɗauki alkabir sunan Allah ne akwai kabiru ko ba ka ba amma ka taɓa jin alkabiru babu inda lahu aban shaikhan kabiran ƙala kabiruhum amma alkabiru kan shi kaɗai ne da alifun da lamun wannan sunan Allah ne to dole ka kaɗaita Allah da sunayen shi dole ka kaɗaita Allah kuma da siffofin shi Allah kaɗai ke da siffan da ba wanda ke da shi Allah as-sami'u ne yana ji ni ma ina ji amma ji na yana da iyaka kada ina ji yaren da nake ji ne da an zo ana cenanci ban san me ake cewa ba ya dai kun ta ta ta ta amma ban san me ce ba ko ba haka ba sannan kuma baka jin abin da ke nesa wanda ke bakin kurus ba za ka ji me ce ba kai wanda ke ce magana ba ka san me ce maka ba amma Allah kaɗai ke jin mutane biliyan a lokacin da suke magana akwai mutane a duniya sama da biliyan takwas a yanzu a kiyasin united nation tunda kiyasi ne ba wa figas ne na haka abun yake ba ba wanda ya san yawan mutane sai Allah amma bisa kiyasi sama da biliyan takwas to suna magana gaba ɗayansu a lokaci ɗaya kowa Allah ya san me yake wannan siffa ce ta Allah shi kaɗai shi kaɗai ke ganin abin da ke ƙarƙashin ƙasa kai ku baka iya ganin shi to wannan shine asma'u was sifat to sai yan bidiya suka ce a wannan tauhidi na wahabiyawa babu shi a qur'ani sai muka ce to gashi nan a cikin aya daya rabbus samawati wal ardi wama bainahuma tauhidur rububiyya kenan fa'buduhu tauhidul uluhiyya hal ta'lamu lahu samiyya asma'u was sifat din kenan cikin aya guda daya ba su amsa to saboda haka yan uwa masu girma wannan tana daga cikin aya da take hada tauhidi na rububiyya da uluhiyya da asma'u wa sifat babu mai suna irin na Allah babu mai iko kuma irin na Allah duk wani mai mulki mulkin shi na da iyaka kada yana mulki iya kasan da yake mulki ne ko garin su ko yankin su ko ka zama kansila iyawar kake iko da shi nan ma ba cikakken iko ba kana tsoron gwamna ko ba haka ba ko ka zama ciyama iya local government ɗinku ne ciyaman ɗin gombe local government ba shi da iko da kwami ko ako idan kai gwamna ne iya jihar kace baka da iko da wata jihar in kai shugaban kasa ne iya kasan ku ne kawai baka da iko da wata kasa yasa shugaban Najeriya ce ya fita daga ECOWAS bayan da aka iya da shi kuma ko ba haka ba to wannan ikon kaga na dan wani iyaka ne kuma shi ma ba komai kake iko da shi ba kana shugaban azaje ka tsine maka kuma bayan da ka iya idan ka ce zaka kama kowa sai mutum miliyan su zage ka ya zaka yi da su ba firzin da zai dauke su yana fata an gane sannan baka da ikon kashe su ko raya su shi kuma Allah shi ke da ikon ya kashe ka ya raya ka shi ke da ikon ya sanya maka bacci kana so ko baka so ya sanya maka yunwa ko ya sa maka cuta ka ga an ce wani ba shi da lafiya tafi neman magani in ban da Allah ba wanda zai wannan abu to Allah shi ke da cikakken iko dan adam duk ikon shi dan kalilan ne kuma na wani dan lokaci bayan shekara hudu ko bayan shekara takwas idan sarki ne ya kai shekara hamsin da ya tafi ina fata an gane babu wanda zai zauna dindindin ke sa aliyu na mangi zaria ya ce yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami ina fata an gane to kaga duk sirga sun tafi sun zama tarihi musamman a kasar nan ba abin da ba mu gani ba mulki ina ado bayaroi takawa fa shi ya koma ga allah ina lamidon adamawa ina jamus ko ba ku san jamus ba duk an koma ga Allah to wannan shi Allah shine wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk mulkin ka in ma ka tsufa baka jin dadin mulkin ko kuma ka mutu shi yasa ko ai zabe ka ci ko kai murdiya dole sai ka bar kujeran kuma bayan shekara takwas dole sai ka barta shi yasa Fati Musa ta ce a cikin wakanta ta ce haka shi ma gado na mulki saya ake mun sani ko ma ta yaya ka haushi wata ran komai tsawon zamani dole a sauke ka ko ka sauka a sake baiwa wani to in ma ba haka ba mutuwa ba ta kyala wani dan wani sai ka wuce ka ban ba a yi ba haka da ko a cikin wakar rayuwa tana faruwa to ka'ida ne shine idan ka gane wannan sai ka zauna lafiya ka zauna lafiya da kowa wa ya baka wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai Allah ya ce me wa yaqulu al insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkuru al insanu anna khalaqnahu min قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Allah ce wai ƙulul insanu ɗan adam yana cewa a idama mitu yanzu shin idan na mutu lasanfa ukhar hayya shin wai za a tashe ni da gaske yana kokonton wannan abu Allah ce halata alal insan hinun min ad-dahri lam yakun sha'an mazkura shin ɗan adam bai san an yi wani zamanin da babu shi ba haka kuma za a sake yin zamanin da babu shi a gaba duk wanda ke ban ƙasa bayan shekara ɗari an sake sabbi sabon zubi Allah yake duk bayan shekara ɗari ina fata an gane a yau fa idan ana neman su wane ne aka yi yakin duniya na biyu suna raye yan kalilan ne a samo ɗaya a can ƙasan ɗaya a can ƙasan ɗaya a can ƙasan duk sun koma ga Allah da wanda suka suka shirya yakin da wanda suka ainihin sa aka yi sulhu duk dai an koma ga Allah waɗanda suka je suka yi mitin a London 1958 za a ba Najeriya 'yanci suka je suka yi sanin da duk agreement da aka yi mutum hamsin da shida yau babu kwaɗe a duniya su suka sa hannu za a ba najeriya yanci babu kwaɗe da rage duk sun koma ga allah to shi ne allah ke cewa da ya faɗi wannan sai allah ce a wala ya insan shi ɗan adam bai san cewa ba baya tinawa an na khalaqnahu min qabl mun halice shi kafin yau a jiya da shekaran jiya babu shi yau kuma gashi nan haka gobe da jibi kuma zai zama babu shi watan wata rana walam yakun shay'an yace da can bai kasance komai ba shi yasa Aliyu na mangi yake cewa dangane da mutuwa zaka ga ita mutuwa wato tana da abun mamaki ba mai shekaru take dauka ba ba talaka ba ba mai kuɗi ba ba mai mulki ba ba wanda ake mulka ba ba malami ba ba jahili ba ba salihi ko fasiki ba kawai tana ɗauka wanda Allah ce ta ɗauka ne sai kaga ta ɗan yaro ta bar kakan yaron ma haka ne ko ba haka ba malami ya rasu jahili ya rasu mai kuɗi ya rasu talaka ya rasu mai mulki ya rasu akan gadon mulkin waɗanda ake mulka suna nan babu wanda ta bari babu wanda za ta kyale shi yasa ke cewa dubi dai fir'auna wai shine kaman shi shine dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba duk dagawan fir'auna wut- ainihin mutuwa ba ta bar shi ba ba wanda za ta bari ya ce ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko mara kobo ba mutuwa din kenan shi yasa ce a wala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun shay'a haka kuma aka ga annabi zakariya yace wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'an yo kana mamaki zan baka da da can ai babu kai kuma na halicce ka haka nan zan baka da bayan ka tsufa to Allah sai ce fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya kai wannan annabi mai girma kallon da Allah ke girmama manzon Allah sai ya ce wa annabi wa na rantse da ubangijinka kuma shi ne ubangijin nashi saboda daga darajar annabi ya ce fa wa rabbika la nas'alannahum ajma'ina fala wa rabbika la yu'minuna fa wa rabbika la nahshurannahum haka ya dinga maimaitawa ya ce ma la amruka ina rantsuwa da rayuwanka duk wannan darajar manzon Allah ne shi kadai Allah ce ya rantse da rayuwan shi alaihi salatu wassalam to Allah sai ya ce fa wa rabbika na rantse da ubangijinka Allah ya kan rantse da abin da ya ga dama amma ni da kai da kowa annabi ya ce man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa rantse da Allah ko ya shiru a wani hadisi annabi ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya rantse da abin da ba Allah ba ya yi shirka haramun ne ka rantse da sallan iyayenka ko da kabarin iyayenka ko da ɗakin Ka'aba ko da Makka ko da Madina ko da menene haramun ne a rantse da shi ba a rantsuwa da manzan Allah alaihi salatu wasalam sai dai ka ce na rantse da ubangijin Ka'aba wannan ya halatta na rantse da wanda ya aiko annabi da gaskiya amma ya halatta ka ce na rantse da alqur'ani wannan shi halal ne dan qur'ani magana Allah ne ba halitta bane ba an gane ko to Allah ce fa rabbika ina rantsuwa da rayuwanka ina rantsuwa da ubangijinka lanahshurannahum tabbas sai na tashe su kowa da kowa zan tashe su washayatina har ma da aljanu a tashi mutane suna tsaye a kawo aljanu su kewaye su a kawo mala'iku su kewaye aljanu sai a ce duk mai gudu ya gudu masu gudu su gudu ko ashe talaka ne zai gudu bai sani ba to a wannan lokacin Allah ke cewa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wannan kasan za a nike ta nikewa sai ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa za a ubangijinka zai zo da mala'iku suna sahu sahu zai bayyana dan hisabi sai ce wa ji a yawma idhin bi jahannama a wannan yinin za a zo da jahannama za a kawo jahannama kowa ya ganta tana da ainihin cen sarƙoƙi guda dubu saba'in da aka ɗaura jahannama da su kowane sarƙa guda ɗaya mala'ika dubu saba'in ke rike da shi kowane sarƙa guda ɗaya mala'ika saba'in ke rike da shi kaga dubu saba'in sau dubu saba'in nawa kenan miliyan saba'in to mala'iku miliyan saba'in ke rike da jahannama amma ran tashin kiyama idan ta yi fushi ta girgiza ya ta watsar da mala'ikun gaba daya Allah ne kawai zai ce ta tsaya yau mana ƙulu li jahannama halim tala'ati wata ƙulu halimin mazid Allah ce jahannama kin ƙoshi ta ce akwai ƙari sai Allah ya tsawata mata sanan takura saboda ta ga masu laifi haushin kowa take ji don me aka saba wa Allah ita ma aikinta take ibadanta kenan kamar fadawa ne ai masu fushi da fushin wani to balle wancan ma na ibada ne tana fushi ne dan an saba wa Allah to Allah yake cewa thumma lanuhdirannahum sannan mu halarto da su haula jahannama daura da jahannama jisiyan suna durkushe kowa a durkushe yanda ake kama su laifi a sa su sa gwiwansu a ƙasa a jera su ana musu tambayoyi a bonfai su audu kiyawa kowa ne ne an gane ko haka za a jera masu laifi kowa akan gwiwon shi jisiyan an durkusar da su ana musu tambaya kayi kaza ce ban yi ba sai hannun shi ce kayi kafan shi ce da ni aka ji ido ya ce na gani dan adam ya ce ya kuke magana ba a tambaye ku ba dan adam hankalin shi tashi su ce da shi an taqana Allahu alladhi ata kulli shay Allah da ya ba kowa ikon magana a yau ya ba mu ikon magana to hannunka na bada shida ya za ka kare ta shi idan sata kai ce ni nai idan biro ka canza figa sai ce ni na rubuta idan kafa ne ta shiga gidan da ba naka ba kai sata ta ce ni na taka da ni aka ji duk abin da kai gabanka ne za su yi bayani ka kashe wani kaya wani kazafi kaya wani sharri ka je wurin boka da kai aka cutar da wani duk he sun yi bayani filla filla daki daki harshen kama ko bai magana ba za su Allah ya ce yauma tashhadu alaihim alsinatuhum وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين أرانا ده هرشن كي بعد شيدا كفا تبعد شيدا هنو يبعد شيدا الله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أرانا الله زي تيكا موس ساكمكم سنغسكيا سيتي ويعلمون أن الله هو الحق المبين أرانا كوا زي الله شيني غسكي ina fata an gane in ana neman gaskiyan to Allah shine gaskiya da kai shi sai Allah ya ce mi
thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya Allah ce thumma lananzi'anna min kulli shi'atin sannan zamu ware daga kowace tawaga daga kowace al'umma daga kowace kungiya Allah ce zamu ware su wamtazu da yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai awari fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir fariqun haqqa alaihim dalala to a ranan za a ware Allah zai ware kowa da kowa sai ce ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya a ranan Allah zai ware cewa a cikin su waye fi wa Allah taurin kai manya manyan yan iskan ga inda suke jikokin su ga inda suke kanana ga haka za a ware kowa da kowa aji aji ne shine lanan zai annamin kulli shi'atin za mu wawware daga kowace tawaga yan ƙasa kaza a wawware yan ƙungiya kaza ma a wawware yan jam'iyya kaza a wawware ina fata an gane a kowane bangare warewa Allah ba kudin goro zai mana ba to sai ya ce ayyuhum ashaddu alar rahmani itiyan wa yafi wa Allah taurin kai sai a ware su gefe guda sai aya ta ƙarshe Allah ya ce ni ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Allah ce thumma la nahnu a'lamu sannan mu ne tabbas muka fi sanin aula biha suliya waye fi cancantan a koda shi a gidan jahannama shi yasa ba kai zaka ce a sa wani bane kana jin haushin shi shi Allah baya wannan abu Allah yana abu ne daidai da ilimin shi gwargwadon rahaman shi da kuma falalan shi ba kai zaka ce ba a kai su wani aljanna kaza dan ainihin malamai na ne ko yan kungiyar mu ne su wani ba sa so na a kai su jahannama a Allah shi ya san waya cancanta ya je aljanna waya cancanta kuma ya je ainihin jahannama waya cancanta a kai shi sa'ira ko lazza ko hawuya ko sakara waya cancanta aljanna a kai shi ta kaza ko ta kaza ko ta kaza waya kamata a kai shi kauye a aljannan ma ina fata an gane waya kamata a kai shi birni a birni ma a wace unguwa duk Allah shi ya san wannan shine a'lamu bil ladina hum aula biha siliya shi fi sanin waye cancanta a kona shi yasa ce dangane da ainihin yan wuta yace fa amma man kana min ah, min ashabil yamin fa salamun laka min as wa amma in kana min al mukaththibin ad-dallin yace fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim in hadha lahu haqqul yaqin yace fa amma in kana min al mukaththibin ad-dallin amma fa in ya kasance daga cikin masu karyata Allah masu karyata annaba masu karyata gaskiya ad-dallina waɗanda suka bace suka bi son ransu ya ce fanuzulun min hamim za a musu ainihin za a tare su da wani irin abinci wani irin gara liyafa da za a shirya musu na ruwan zafi da shi za su fara Allah sauwake ya ce wa tasletu jahim sannan a shigar da su jahannama kuma a kona su Allah ya kiyaye to shine Allah ce thumma lanahnu lanahnu a'lamu lalle tabbas sannan mu ne muka fi sanin billadina hum aula biha suliya a cikin su kafare da masu sabon Allah wane ne fi cancantan a shigar da shi jahannama kuma a ƙona shi gwargwadon laifin shi gwargwadon azaban da za a mishi Allah baya azabtar da kai kawai dan yana jin haushinka annabi ya ce duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah duk wanda ya samu akasin haka kuma ya tuhumi kanshi lalle shi ya cutar da kanshi ba Allah ne ya cutar da shi ba idan kai aikin lada Allah sai baka lada goma kyakkyawan niyan ka sa goma ne koma ɗari bakwai 700 din ma ila dhafin kathira Allah sake ninkawa gwargwadon abin da ya ga dama amma in kai zunubi ɗaya kuma sai a baka zunubi ɗaya kaga rahama ta Allah kenan lada ne ake ƙara maka amma zunubi ko ƙwayan zarra Allah ba zai ƙara maka ba za mu tsaya a nan saboda lokaci gobe za mu tashi wa in minku illa wariduha aya ce da take buƙatan bayani da maganganun malamai dangane da an ce kowa sai ya shiga jahannama to ya za a yi sai Allah kai mu gobe subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh